yau muna sha biyar ko? ko to muna cikin jumada kula jumada lafiya jira annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 wanda ya dace da bakwai ne shi kuma ko ba sabani ku musulmi an kai shafi kwai ma salasa a kowali ke muna musulmi sabani amma na wasu ba sabani to watan sha biyu shekara ta 2025 haka ne ji adamci wannan shine karatunmu na takwas ko? a cikin littafin arrahiqul maktum na tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam muna cikin bayanin amalan ya kawo dangane da hijiran kabilan kahalana haka ne ko? yau malan ya ce wa haka tafasila ko tafsilal amakini ka karbi ga shine haka ko ka ce ka karba ko kuma ga tafsilal amakini bayanai dalla-dalla na wurare allati wadda saka nufiya suka zamna a cikinta ba da rihlati bayan balaguran da suka yi bayan tashi rihla shine balaguro da rihla da safar duma nasu daya kamar da hausa kaga ana cewa tafiya wana cewa balaguro ko wane ya yi tahiya kuma wane ya balaguro nihaiyan a ƙarshe malam ya ce na farko nazala imranu bin amr imranu ɗan amr ya shida fi oman a cikin oman akwai oman akwai oman garuruwa ne guda biyu manya na larabawa guda yana gusum guda yana arewa guda yana jordan guda kuma yana ina guda ƙasa ce yanzu wannan inda aka ce sun sauka ɗin ƙasa ce wadda tana makwabtaka da da yaman a yanzu ƙasa ce mai zaman kanta ƙasa ce wadda mahi yawancinta mutane ne waɗanda suke da aƙidan kawarijawa ba su yarda da sahihul bukhari ba ba su yarda da sahihul muslim ba su yarda duk kutubu suna ba su yarda da su amma kuma ciki akwai hadisan da suka yarda amma ba su yarda da waɗannan littattafan ba amma suna aiki da hadisi aƙidar su kafirta dukkan wani wanda ke saman Allah kaga aƙidar khawarijawa ce har shugaban ƙasar su aƙidar shi kenan aƙida ce ta ƙasa to Umman ƙasa ce mai arziki kuma mutanen da ba su da wani yawa da dai shigarta yana da wahala shi ya sama ba santa ba ba ta shiguwa don ƙasa tana da iyaka da saudiya ba ta shigowa nan suka sauka shi wannan imran dan amr din sai ya sauka fi oman a cikin oman wastafqanaha huwa kuma ya zamne ta shi shine istafqanaha ya dauke ta wurin zama ittakhadha watanan inna lillahi ibadan qutana talaqu ad-dunya wa khabu al-fitna نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا وطن شيني ولن زما تو استوطن شيني يا دوكي ولي ولن زما بعد الرحلة هو وبنوه da shi da yayin shi ko da shi da ɗayan shi suka ɗauki Oman wurin zama kenan mutanen Oman na yanzu dangin wannan ne jikokin wannan ne wahum su ne azdu usmana su ne ake ce ma azdu usmana azdu umani nake son cewa azdu umani mana su ne azda wanda ke cikin ƙasar umani na farko kenan na biyu wastautanat banu nasr ibn al-azdi duk ɗiyan wancan al-azdin ne wanda aka fara da lambar shi guda ɗaya واستوطنت بنو نصر ابن الأزدي تهامة ko tihama su kuma ɗiyan annasir ɗin nan ibn al-azd ɗan al-azd shi ma dai ɗan azli ɗan uwan wancan ɗin ne imran ibn amr kuna ganewa ko su kuma suka ɗauki tuhama tuhama shi ma wani waje ne yanzu wani gari ne shi ma yana can kudancin saudiya yake ce mu tuhama duk dai wurin yaman ɗin ne gari ne mai daɗi an ce gari ne mai yanayi mai kyau na da wani irin sanyi hakwatance ma ake da shi sanyi mai daɗi da yanayi mai daɗi wanda za ka yi ba sanyi ba zahi wahum azdu shanu'a su kuma su ake ce ma azdawa na shanu'a wa atafa sa'alaba ibnu amr muzaiqiba sa'alaba me sa'alaba da larabci da hausa dila macen dila sa'alabatu sa'alabu namijin dila kaga kabila ce mutum ne aka sanya ma dila kamar yadda mu cikin mutane Hausawa akwai mutum dila ko mutane da yawa masu wannan suna amma dai suna ne irin na banza dila idan aka ga mutum yana da tsananin wayo ka san dila Allah ya mai wayo dilayen yana so ya kama dabba sai ya kumbura Allah ya bayi wannan wannan hikima kawai sai ya kumbura kamar ya mutu cikin cikin shi ya daga kawahuwa kamar kamar ya kwana biyu da mutuwa dabbobi da sun taho sun sai ya bari suna neman ta taka ki so ya haka sai ya dawo yadda yake kawai ya samu abinci shi kada Allah ya ma wannan azancin in ya ga abin ba zai yi ba sai ya koma wayo kuma sai ya kama kuma yana da cikin dabbobi shi ke da hushi in yabi dabba bai samu ba kawai sai ya faɗi kamar ya mutu daga bakin cikin ta ki kamuwa saura duk za su zo su abin nan ba su mutuwa ko su suma kawai sai kaga sun dawo kuma suna jiran Allah ya kawo wani amma shi kawai kai tsaye sai kamar ya mutu ya yi zuciya sai zuwa ta ya tashi wastawtanat yawa wa atafa sa'alabatu ibn amr muzaqibaa salaba dan amur wanda ake ce mu muzaki ba shi kuma sai ya karkata nahwal hijaz wajen hijaz ina ne hijaz makka da madina su kare ake ce mu hijaz makka da madina sai ya wajen su ya wajen inda albarkar take cikakka ke ba kama bayyana salabiyyati wa ziqar sai ya zanna tsakanin wurin da ake ce masa alabiya da kuma wurin da ake ce maziƙar nan ya zanna walamma kabura waladuhu lokacin da ɗiyanshi suka girma wa ƙauya ruknuhu kuma ginshikin shi ya ƙarfi mana ɗiya sun girma kenan ya samu madogara ya samu waɗanda za su zangi kama mashi aiki rukunin shi au'awi ila rukunin shadid to ya samu ginshiki wanda yake mai karfi tsara nahwal madina to sai ya wajen madina ya ga ya karfi ya tara zuri'a sosai sai ce to ku tashi gaba ɗaya mu koma madina ba kama biha sai ya zauna a madina gari mai albarka mai daraja gari mai daɗin zama madina Allah ya ce almadina to khairul lahum law kanu ya'lamun ƙarshen zamani lokacin da duniya ta lalace mutane su ta yi madina shi ya alheri gare su inda sun sani gari ne mai daɗi amma yau da gobe masu ma mutanen ana samun mutane mutu amma dai yawancin kashi tara na mutanen madina mutanen kirki ne suna son mutane kowa ya kaje madina kwana biyar da za ka yi baka ga kun shaku da wani balarabe ba kawai wahala amma makka kana iya shekara ba ba ruwan larabawa da wanda ya sha musu kai da kai kashe sun zuga ta gare su tabuwansu da kai in ka gaba larabe yana kula da kai a makka to ba mamaki daga ya zo umara ne daga madina ya tafi makwata da watanni za ka yi ba abin da ya sha ko kallon ka ba su kuma za ka ga makka makka za ka zo ka ɗauki taksi ta gagare ka za ka tsakaninka da harami ya kai daga nan zuwa duwan inda aka sauke ka masaukinka da da da haramin makka masallacin makka daga nan ya kai duwan wani kuma daga nan ya kai sonita wani kuma daga nan ya kai ya kai uwa da ɗanta masaukinka ne to kaga tahiya ce mai nisa ba za ka iya yin ta ba ka saba ba wani sai ka dan kana yi kana da kaga mota ka tsaida sai ka ga saboda riyal da ya ki ɗaukaka amma mutumin madina kawai da ka cewa ke hau mutum ba matsala abinda ke gare ka ba ni kawai muje muje kawai shi ba a jin gada shi a kaga mutumin makka saboda riyal ɗaya riyal ɗin ɗaya ga ɗan saudiya bai wuce dala talatin amma sai ya ki ɗaukaka saboda shi kuma mota dan kareriya mota mai kyau kat-kat irin wannan ta shugaban kasa da sauran su zuwa ganin mutum ya faka ya ce na zaka amma saboda riyal ɗai sai ya dauka kaga mi zai da kuɗin me makai shi mayan taxi da babban mota a kan kaga nan ba za ka hauta ba nan Nijar amma can kaje sai ka hauta in kana so ka hau dan ka karda yadda kake sai ka bada riyal 30 a kai ka idan ka karda kai ma ka shiga hariban an kunna maka sanyi kuma sosai ka sha da saura ka mutu shi mutanen mutu ka tsaye da mutanen madina ina za ka kawai sai ce mata harami ne ko dama da ya gaba ko ya san ina za ya kana sauka ya ce kawo galibi zai ka ce kawo abin da ke gari ka kawai ta abin da ka ba zai ce ya gode ya tafi shi wasautanaha ya zanna madina wa min abna'i ta hada daga cikin ɗiyan sa'alaba ɗin nan wanda ya zo ya zamna madina ya baro tihama ya zo madina akwai wa akwai al'ausu wal khazraj akwai ausawa da kuma khazrajawa ibna harisa tabni salaba su kuma ɗiyan harisa ne ɗan salaba al'ausu sunan mutum ne al-khazraj ma sunan mutum ne duk sunayen mutane ne kuma dama da abin haka yake kowace kabila ta duniya in ka yi sunan kabila to sunan wani mutum ne asali shi ne wanda ya samu zuri'a da yawa cikin wannan kabila saboda haka sai aka dangana wannan kabila zuwa gare shi duka duk duniya haka ne kowace da hausawa da zabarmawa kowa ma to saboda haka mutane ne amma yanzu kaga sun koma sunan me sunan kabila ne al'ausu wal khazraj mutanen madina وتنقل منهم حارثة بن عمرو daga cikinsu akwai harisa ɗan amur shi ta tashi yana sauka yana tashi yana sauka yana tashi ne ta nakala ya yi ta cirata daga wani zango zuwa wani zango tashi ne ga yanan na Allah ta'ala wancan lokacin filin Allah ta'ala ne ga yanan ba kowa ka zanna yadda kake so ka tashi ka bar wurin ba mai maka magana wa huwa khuza'a shi ake ce ma khuza'a yanzu kuma duniya da an zaune ta yi da an cika ta da wurin abin nan wurin zama yanzu irin wannan tashi na da duk babu shi da bayan gari zai ga mutane sun yi ce rani duk sun azaba kokinsu yanzu kuma da an aune suna zanna an auna su irin wannan tashe-tashen makaga da an bari ya wuce ya wucen duniya da ya rage wani da an ce ma war haka ta yi kaka ta sauka wata ɗaya wata biyu ya yi kudu duk albari sai yan kaɗan za ka samu wani ya tai onacha wani ya tai fatakwal wani ya tai ibadan wani lagos wani kuma ya tsaya nan bake-bake tsaya kaduna ko kano duk babu cikin mutum ɗari yanzu bai wuce mutum goma ke yi su inda an zanna an haƙura musamman ma tashin hankalin da yawa cikin duniya ka taima sai a kashe wani kamaru wani chadi wani a central break wani gabon da ana duk yanzu da ya rage mutane kowa ya makan shi wa'azi ya zaman shi kawai wa duniya ce ta riga ta cika ta cika da bakin ciki dole ne mutum ya hakura da da abin da za a yi samuwa kana ya samuwa ma a tare ka kwaci Allah ya gyara mana halayi wa banuhu shi da ɗiyan shi sun yi ta cirata fi rubu'i a cikin sasanni alhijaz sasannin hijaz ma'ana sasannin makka da madina su yi gabas su yi yamma su yi kudu su yi arewa su dawo tsakiya suna dai ta yawo ana ta neman inda za a zannawa kamar yadda kasan nan kasuwa yana ta neman jari yayinan yayinan yayinan sai radda jarin ya dan ya tsaya wuri guda daya hatta nazalu har sai da suka zo suka sabka bi marri zahran a wurin da ake ce ma marri zahran thumma iftatahu al-harama sannan sai suka zo suka bude harami haramin makka fa qatanu makka ta sai suka zamna garin makka wa ajlau suka kori sukkanaha mazaunan makka din aljarahima jurhamawa jarahima jam'i ne na jurhum za mu zo kansu kabilarsu kabilar da annabi ismail ya aure su su ne jarahima sun zo sun tar da jarahima a wurin suka kore su su suka zauna wurin ɗan adam duk sararin duniyan nan ka tada mutum kai za ka yi da wurin ku nawa ne amma saboda yin ƙarfi irin na gargajiya na da suka kore su su suka zauna su kuma suka tashi suka sake wuri ƙasa Allah faɗi gare ta an ce ka tashi tashi kai wani waje kawai inna ardi wasi'a wasara jafnatu ibn amrin ila sham shi kuma jafnatu dan amr sai ya tafi zuwa sham shi kuma wannan duk ɗayan mutum guda ne ba da jikoki suke ta tashi duk wanda ya ɗanyi auren shi ya ga ɗayan shi bi ko uku sai ce ya yi gaba shi ma ya zanna ya yi abin da ya tafi sham fa kama bai ya zanna ta kuwa shi wa banuhu da ɗiyan shi da ya ce mai nisa tafiya ce ta kai wajen kilomita dubu daga inda suka taso zauwa ina zauwa makka zauwa madina kuma a yi gaba su waɗannan sun taso daga can yaman sun zo makka kuma suka ta madina madina tana haka sai an ta madina dama ake ta yaya ina sham kaga tafiya ta ci wajen kilomita dubu wa huwa abul muluki shine baban sarakuna al-ghasasina wanda ake ce ma wato algasasina sanannun sarakuna ne a da daga su bangaren sarauta suke su kuma sun yi sarauta waɗannan wuraren a cikin ƙasar sham nisbatan an dangana su ne ilama'in ya zuwa wani ruwa mana wani rafi wani wani tafki ko kuma wani gulbi fil hijaz a cikin hijaz wani gulbi ne suna ya kenan algassan sunan wurin kenan wadda suka zanna wurin sai aka danganta su zuwa ga wurin aka ce musu al-ghassasina mana yan wannan ruwa din yu'rafu bi ghassana ruwan da an san shi da sunan ghassan kanu qad nazalu biha sun kasance sun sauka a wannan wurin na ruwan awwalan da farko qabla intiqalihim gabanin su tashi ila sham su ta sham dan suka zauna ba wanda ya zanna wurin sai su to saboda haka tunda sun zanna sai aka danganta su zuwa ga wannan wurin da suka zauna amma shi ma daga baya sai suka tashi kuma suka yi gaba saboda haka duk larabawan gaba da yan kadiwa za ka ga duk dangin juna ne ke duk su ne suka watsu suka yi kasashe da garuruwa in an koma asali duka uwarsu da ubansu daya ɗan gida ɗaya ne to kuma da ma haka nan ne dukkan ma haka koma asali duk yan annaba adam ne gaba ɗaya ne kaga duk dangi ne gaba ɗaya da kai da bature didangi ne da kai da bujan balarabe didangi ne da kai da jambuzu da kai da bahilla ce kowa da kowa didangin juna ne in aka koma zuwa ga annabi adam baban kowa ne ya bani adama yabna adama duk dan adam kowane iri ne dan adam ne dukkan mutum gaba daya to saraka da an koma tarihi gaba dayan mu didangi ne ko ba haka bane babu wani wanda ya yi wani وانضمت البطون الصغيرة ɗiya ƙanana kuma su ne albutun ƙabilu ƙanana kenan su kuma sai suka tattaru ila hadin ƙaba'il ya zuwa waɗannan ƙabilun fil hijirati a wurin hijira ilal hijazi ya zuwa makka da madina wa sham da kuma ƙasar sham ina ne ƙasar sham siriya kenan siri ita ake ce ma sham da larabci haka take ko kuma a ce suriya sham a da can ta shahi suriya din kuma ta shahi palestine ta shahi jordan ta shahi lubnan liban kasar kwarori yan kudaddalan mutanen nan masu kudin ciya kasan duk kasashen larabawa babu garin da ya kai kyan liban gaba daya su kamar turawa suke kuma sun mai da rayuwar duniya kawai babu haram sai wanda allah ya kiyaye yawa duk su ne suka yi zama shekarun bayanan kasashenmu can shekara talatin da suka wuce abinda ya baya da akwai jajjayen mutane larabawa ne kamar iliyasu wanga na tambula na tambula mutanen can ne kamar nahum duk mutanen can ne suna da yawa sun yi magidanci 20 da nan gari da zuri'a su da kowa suna ta suna ta kasuwanci to dukkansu gaba daya wajajensu ana ce musu sham kasashe ne kusan guda hudu da can su ake ce ma sham kuma yanzu ma su ne sham amma da aka zo aka rarraba su sai aka ce ga suriya ita ce siri ga jordan ita ce al'urdun ga falastini ita ce falastini wannan kowa santa da wannan sunan mitlu kabi bin amur kamar kabi dan amur daga cikin ɗiyan waɗannan ƙabilun wal harithu bin amur kuma kama al harithu dan amur wa aufu bin amur da kuma aufu dan amur duka su nan kamar su sai suka tashi suka koma sha suka koma hijaz suka hijira na biyu daga cikin ɗiyan kahalani ɗin nan bayan azdi sai lukham wa juzam ƙabilar lukham da juzam intaqalu su kuma sun tashi ne ila sharqi ya zuwa gabas wa shimali da kuma arewa sun yi gabas kamar wajen su Oman din kenan shimali kuma shine sun yi wajen ina wajen makka aiwa wajen madina makka ma shimali ce da makka da madina da sham duk shimali ne nasu da arewa ne wa kana fil lakhmiyina ya kasance a cikin kabilar lakhamawa wa lakhmiyawa Nasru bin Rabi'a wanda ake ce ma Nasru ɗan Rabi'a, Abul Muluki Almanazira, wato baban sarakunan da ake ce ma Almanazira, Almanazira jami ne na Munzir. Wato wanda ya sarauta cikin ɗan Munzir ɗinnan gaba ɗaya aka tattara sarakunan sai a ce musu mi, Almanazira. Muna ganewa ko? Bilhirati. a garin hira gari ne daga cikin garuruwa na ƙasar ina na ƙasar suriya na ƙasar sham ana ce mai hira sanannen gari ne babban gari ne na uku banu tsaye akwai ɗiyan tsaye saru su kuma sun tahi ba da masiril asdi bayan waɗancan na farko asdawa sun tafi haka aka zanki tafiya in waɗannan sun tafi sai wasu su bi su baya waɗanda duk da wuri guda ake zamne da rayuwa ta ƙi daɗi sai aka wace aka bar wajen sai wanda Allah kawai ya kaddara mu zama wurin ya yi zaman shakara to su sai suka yi nahwar shimali wajen arewa hatta nazalu bil jabalaini har sai da suka sauka a wurin duwatsu manya-manya guda biyu sanannun duwatsu aja wa salma ko aja wa salma sunan duwatsun kenan guda sunan ya aja'u guda kuma sunan shi salma wa kamu hunaka kuma suka zauna a nan wurin hatta urifa aljabalani bi jabalai tsayin har sai da aka san duwatsun da sunan duwatsun tsayawa guda biyu saboda suke zanna wurin sai aka dangana duwatsun zuwa ga ita wannan kabila din ta kabilar tsayi muna ganewa ku? malam ya ce na hudu su ne kinda shi ma sunan mutum ne idan an tashi dangana zuwa kinda mi za a cewa kindiyu kamar yadda dan makka sai a ce mimi makiyu dan madina wa madaniyu ko madiniyu madiniyu ake cewa ko madaniyu saboda ne yawon ne su ba nasa to da na ce madiniyu nan ma ba akwai ta ba ina ma akwai ta in ka ce madiniyu akwai ta madaniyu ma akwai ta da malamai suna sabani amma dai mafi inganci a ce madaniyu akwai malamai da yakan malamai imamul bukari su ne almadini ba madani ba almadiniyu mai littafin al'ilal na tarihi ko da tarihin marwaita da illolin hadisi to akwai kinda nazalu su sun sauka bil bahrain a bahrain ina ne bahrain ƙasa ce ƙasa ce yanzu ta laraba mai zaman kanta bahrain ita ma tana da iyaka kudancin makka kudancin saudiya tana da iyaka da saudiya ta ma ƙasa ce mai kudin tiya in ka samu ka kutsa ka shiga cikin da yake haka ita samun kudi saboda ba baki cikinta da yawa duk bakon da ka gani ba dan abin nan dan kutsawa ba da ka'ida ba da wanda ya shiga kasashensu da ka'ida kuma zai samu kudi su ba ba a shiga kasashensu haka nan dole sai da sai da visa na ba su da harami ba su da makka da madina ba dai ka shiga ka ɓoye ka zan saudiya da da ka zo hilin jirgi sai a yi shi maka fasfor don karka tsere daga hilin jirgi kawai sai a ce kawo wanda bai taba zuwa bane sai hankalin shi ya tashi a sai limin kaman wani abu za a yi an kwace mai fasfor sai an gaya ma na kowa ma an shi yana gano sai da baka wata takarda maimakin fasfor din sai radda za ka ta ya sannan a miƙa maka abin duk fasforon nan gaba da kwace su ake sai kai duk yawan jama'an nan kan mutum nashi ya bace ko ba wanda za ya bace kuma in ya bace alhaki na kansu ko ya bace baka da matsala to sun sabka a bahrain thumma qarru sa'annan suka buƙaci ila mughadaratiha ya zuwa barin bahrain din wancan lokaci kungurmin daji ne suka ga kai wurin nan ba dadin zama sai suka tashi fanazalu bi hadra mauta sai suka sabka a wurin da ake ce ma hadra maut mutum ya bar teku guda biya koma mutuwa ta zo ya kenan wane ya daɗin zama teku bi koko ga mutuwa ta zo walaƙu hunaka a can suka gamu da malaƙu abinda suka haɗu da shi bilba'arai na a bahrain ana irin wahalar da suka gani a bahrain kuma sai suka ganta ina zaganta a hadramaut umma nazaru sanan suka ce nan ma ba wurin zama bane ku tashi sai suka sabka najdan tudu wa dainahu an najdaini tasniya ce ta mi ta an najdu an najdu shine mi asalin an kalma an najdu shine tudu wuri mai tudu amma inda ake ce ma annajda a yanzu ina ne gabacin makka tun daga raha abinda ya ce iyakar saudiya ta gabas kamar riyadh babban birnin saudiya da ana ce mai najd to sai suka sauka can wa kawwanu hunaka a can ne suka kafa daulatan ƙasa kabirata sha'an wadda take da girman sha'ani walakin na sai dai ta wannan daular da girman sha'adinta sur'ana ko sar'ana da sauri ma faniyar ta ƙari wa za ba a tsaruwa kuma sawunta ma da ya tafi shi ma ba daɗe ba ba ɗauki wani lokaci mai yawa ba ita ma amma dai sun girka daula babba wa hunaka ƙabilatun kuma akwai wata ƙabila min himyar daga ƙabilar himyar ma ikhtilafin tare da sabanin da aka yi fi nisbatiha ilai a cikin danganta ta zuwa ga himyar wahiya qudaa ita ce kabilan qudaa hajaratul yamana ita kuma ta hijirar yaman ta baro yaman wastawtanat badiyatas samawa tazo ta zanna dajin samawa daji ne badiya shine daji as-samawa kuma sunan wuri ne bana sananin wuri ne haka ake ce mashi min masharifil iraq daga cikin madaukakan wurare sama-saman iraq suka je can suka zauna wastautana ba'du butuniha waɗansu kuma daga cikin ɗiyan wannan kabilan suka zanna masharifar shimal sama-saman madaukakan wurare na ina na arewa wa shimalayil hijaz da kuma arewacin arewacin makka da madina ana dai can wajen ina kenan wajen sham to waɗannan su ake ce mami su ake ce mawalainin larabawa al'arabul ariba su ne da ake su larabawa masu asalin larabcin wanda su laraba ne ba su garwaye da kowa ba tsantsan larabawa ne ba mai tis ba ne ba garwaye suka yi da wasu ba tsantsan larabawa ne kawai wa amma larabul mustaraba amma larabawan da suka juya daga wata kabila suka koma laraba su ake cima al-mustaraba masu juyawa muna ganewa ku? yawa kaman bahaushe a auri balaraba ko kuma dama shi bahaushe ne ɗayan shi malumi ne ne kawo balaraba ta auri yawa bahaushe ko kuma balarabe ya auri mi bahaushe ya kaga ɗayan shi dimi ne ne balaraba ba ne duk za su in yana tare da muna ya zan mi ba za su iya larabcin ba su inda gewai suke da wa hausawa ko bature ya zo ya zan nana ya auri ba hausa kaga ɗayan shi dimi ko da sun yi to jajjaye dai da hausawa ne laraba abin nan turawa ne amma mi ba su yin turancin irin nashi in ba da Allah ya sa turanci yana da ƙari ana koyon shi cikin lakwal ba da ba za su iya ba to haka asalin su waɗannan laraba din juyawa ne suka yi mustaraba ne fa aslu jaddihim al'ala asalin kakansu wanda yake madaukaki wa huwa sayyiduna ibrahim shine shugaban mu annabi ibrahim alayhi salatu wassalam aminci da tsira ya kara tabbata a gare shi to shi annabi ibrahim min biladil iraq shi daga cikin garuruwan iraq ne asalin garinsu dan iraq ne amma dai da haka nan ba balarabe ba ne ko ba haka ba min madinatin daga wani birni wani gari yukalu laha garin ana ce mashi ar sunan garin ke na ar mai ar da hausa mai ar ar wata yi ba kowa ya san wannan ba matasa ba san wannan hausa ba ar kama kana zabarar da mutane a tashi jama'ar mana ga wani abu nan ya taho amma da hausa amma sunan garin sa'ar ala shafi'il gharbiyi akan gaba ta yamma gabar ruwa ta yamma garin su yake min naril furat daga tekun ko kuma korama furat hada azbun furat to akwai teku ko kuma babban gulbi da ake ce ma furat wanda yake kwararowa daga daga iraq shigo cikin duniya ruwa ne mai daɗi su bi ne saihun da jehun ake ce masu nan mun karanta sun ba kuma ba cikin riyadu salihin manzala ya ce waɗannan tekuna guda biyu ko gulagubi guda biyu suna zubowa ne daga wani azururu na aljanna daga saman duniya can cikin aljanna suke zubowa nan ƙasar duniya daɗi gare su Allah ya sani na sha guda na ma dai bace na sha ruwa aljanna ba ni na duniya na sha minaril furat daga koramar furat nahar shine babban kaman kaman abin nan kaman isa duk duk gulbi shi ake ce ma nahar da larabci ma keken gulbi wanda bai karewa duk shekara tsawon shekara yanzu kamar isa ai sai dai ta yi kasa inda mana ta zo kuma sai ka tana neman hallaka gidajen mutane ko ba haka bane saboda duk ruwan duniya suna suna biyowa ta wurin irin irin nata kuma ga ruwan sama ana yi kaga sai a samu mi sai a samu ambaliya da cikowa kaman abin nan kogin neja shi ma haka da larabci duk koramar da ba ta karewa ko kuma ce duk gulbin da ba ya karewa shine nahar amma da hausa muna cewa korama ita kuma korama ai da an ce ma damuna ta wuce ba ƙara ganin ta ga damunan ma ba ka ganin ta sai an yi ruwa da ruwa sun wuce kuma sai daurin ya ɗauki to korama ita ce wadda muka sani tana karewa amma da larabci gulbi ake ne an naharu bilkurbi min al-kufati a kusan garin kufa kufa babban gari ne daga cikin garuruwan garuruwan iraq wa qad ja'at al-hafriyatu bayanai sun zo watanqibatu da kuma bayanai na bincike bi tafasila wasi'a da bayanai dalla dalla an hadhihi al-madina game da wannan garin wannan birnin na sa annabi ibrahim wa an usrati ibrahima kuma bayanai sun zo daban-daban dangane da iyalin annabi ibrahima na dangin shi wa anil ahwali addiniyati kuma bayani ya zo game da halaye na addini wal ijtimaiya da kuma halaye na zamantakewa me zamantakewa zama tare kamar mi kenan kamar mutum cikin gidan shi da makwabtan shi ko da mutanen unguwarsu da mutanen garinsu da mutanen kasarsu to da larabci sai ce al-ijtima'iyya shine al-ijtima'u zamantakewa cudanni in cudanye ka mu zauna tare mu yi hakuri da juna mu kyautata ma juna mu yi hakuri da abubuwa marasa daɗi da suke hitowa daga juna mu yi sasanci mu gyara to duk bayanai sun zo game da halaye na addini da kuma halaye na zamantakewa tsakanin mutanen wannan garin fi tilkal bilad a cikin waɗannan garuruwa inda annabi ibrahim alayhi salam ya zanna wa ma'lumun mala yace kuma ai sananna abu ne cewa anna ibrahima sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi ibrahim tsira da mun Allah su kare tabbata gare shi hajara minha ya taso daga garin nasu na ar yayi hijira ila harana zuwa garin da ake ce ma harana au harran ko kuma garin harran garin su ibn taimiyya kenan wa mina daga ciki ila falastin ya taso daga harrana ko harana zuwa falastin kenan kaga duba garuruwan shi bane garin shi yana can inda ya baro can sama battakhadha qa'idatan sai ya riki ya dauki falastin kaman sansani ne nashi da da'awati domin da'awar shi nan yaya da zangon shi sai dai ta wani kauye ko wani gari ya kira mutane zuwa ga Allah kuma ya dawo iyalin shi suna nan wurin wa kanat lahu jawlatun annabi ibrahim ya kasance yana da jauloli jaula mun san jaula ko me jaula ba ku taba jin ta ga yan tabligi ba suna cewa jaula ta yi jaula shekarun baya can shekara wajen talatin da ta wuce cikin unguwa sai ka a yawo ne yawo kamar cikin unguwa ana yawo masallatai sai a ce jaula kalma ce ta larauci kamar yawo yawo dai kuma ne da yawo suna mi jaula in ya zama na kwarai to na kwarai ya zama na banza na banza ma dai yawo dai da larabci suna mi jaula ta jawaltu na ta yawo na zagaya na ki kewaya ko ka ce na kewaya ko ka ce na ta yawo duk malasu da yawo yarja'iha a cikin sasannin Falastin wa arja'i ghairiha da kuma sasannin wani taminal biladi daga cikin garuruwa wa fi dayadil jawlat a cikin daya daga cikin waɗannan yawace yawacen da Annabi Ibrahim ya na da'awa ata Ibrahimu Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ya zo ala jabbarin akan wani azzalumin sarki minal jababirati daga cikin azzalumin sarakuna wa ma hu zawjatuhu sarratu tare da shi akwai matar shi sarratu muna gane ku ana cewa sarratu kuma ana cewa sarratu sarratu idan ka ce sarratu ta koma kamar walad dallina sai ka mata mi maddul kalmi al-musaqqal اللازم sarwatu in kuma ka so ka ce saratu in ka so ma ka ce mi sarai irin da ba wushi amma dai laraba ba su cewa sarai sai dai suna cewa sare ba wushi dan hikima ne sare suna cewa sare ba sarai ba sare musamman laraban falastin kamar makka ba su yi mata makka sai makke duk kalmar da take karewa da ta marbuta haka suke yamala suke mata humaze lumaze fed haka duk kalmomin da suke karewa irin haka da ta'un kawai sai su yi masu yamala da za ka ita ma sara kaga tana kara da mi ba su cewa ma saratu su wasu ya tsara ɗin masirin tsari wa kanar mina sanin nisa'i kuma ta kasance daga cikin mata mafiya kyau a wannan lokaci mace ce mai kyau yako Allah yana ba annabawa mata masu kyau saboda mi saboda Allah subhanahu wataala ya ƙara tabbatar da su ya ƙara sanya masu natsuwa yawa kamar yadda ba a hisu kyan halitta ba to ba a hisu mata masu kyau fara da zalikar jabbaru sai wannan sarkin mugu ya yi nufin an yaki da biha ya yi mata makida ya mata kaidi ya lalata da ita walakin nasarata sai dai ta sarata din nan mata nabi ibrahim da'ati allah ta'ala sai ta roki allah subhanahu wata'ala alaihi akan shi ta mai muguwa addu'a tace allah ya kare ta daga sharrin shi faradallahu kaidahu sai allah ya maida mai kaidin shi finari a cikin kirgin shi mana sai ka kai koma kan mashekiya wa arafa zalimu shi sarkin na zalimi sai ya gane cewa anna sarata lalle sarata din nan imra'atun salihah mace ce ta gari macen kwarai ce zaka ba irin matan da ake kawo mai bane ko ba irin matan da yake nufa bane kuma ya same su yaga kawai abin ya ki wa haso uku aka ce zatu martabatin lalle wannan mace mace ce mai daraja aliya daraja kuma madaukakewa kuma a ina inda Allah a wurin Allah ba ma nan duniya ba a wurin Allah subhanahu wataala ma wannan macen da gani macen Allah ce fa akhdamaha sai ya bata mai hidima hajara ya gama ta da hajara ciki dai ga hajara nan na baki kyauta ta maki hidima na baki ita kyauta i'tirafan yayi haka saboda yarda fa atarafu bi fadliha da falalata saboda yarda da darajarta sai ce ga kyauta na ya mata ta mace ta mata aiki au ko kuma ya haka ne kaufan min azabillahi dan jin tsoron azaban Allah ita kuma sara wa wahabatha saratu li ibrahim alayhi salam ta kuma saratu sai ta dauki wannan hajara din wadda aka bata ita a matsayin ya aikinta sai ta ce ma annabi ibrahim na baka ita kyauta ana na baka ita ta zama matarka suke nan ita ce uwa annabi ismail alayhi salam abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskure kuma Allah ka yabe mana Allah ka samu gyara Allah ka samu dace da alkhairin duniya da lahira ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci Allah ka samu kare da duniya lafiya Allah ka biya mana duk bukatun mu gaba daya Allah ka raba mu da yunwa da talauci ka ba mu arziki da wadata dukkan marasa lafiya Allah ka ba su lafiya duk wanda baya da lafiya Allah ka tashi ka da shi Allah ka sari shi labe ta zamanto ka fara a gare shi Allah muna roƙonka ka biya mana bukatun mu gaba daya ka shahi mana hawayen mu ka gara mana haɗin kai da san juna ya Allah ka sa abinda muke karanta ya zama alheri gare mu duniyar mu da lahirar mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين